أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم يومنا إن الله دي شابك يكينه ga watan Jimadar Sani, hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama 1441 watan Turawa muna goma tara ga watan biyu shekara ta 2020 Allah ya kaddara muna haɗuwa cikin wannan masallaci na Muhammad Tasi Foundation da ke bariki GRA a garin Gumal don ci gaba da karanta littafin Sifatus Salah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ربط مرقعي شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى wancan satin mun yi bayani akan ya inganta idan larura ta gitta ko idan da matsala mutum zai iya takaitawa akan karanta suratul fatiha kadai a sallah kuma sallarsa ta yi muka kawo abin da ke faruwa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da masallacin Mu'az ibn Jabal ta yadda zai je yayi sallar isha a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsawaita hira ya dawo masallacinsa cikin Banu Salama ya ja su sallah kuma ya tsawaita sallah ɗaya daga cikin almajiran shi mamunsa sai ya kosa wata rana yana cikin yin sallah sai ya ga cewa ba zai iya ba don haka sai ya haƙuri ya katse sallarsa ya koma gefe sai ya kabbarta tasa da safe aka ba wa manzon Allah ko aka ba Mu'adh ibn Jabal labari wanda ya katse sallar shi bai karasa sallah tare da kai ba sai ce wannan mutumin munafiki ne zan je na ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam labari shi ma mutum ya ce na yi alkawari sai na gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu ma irin abin da yake mana duka dai suka taru a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kowa ya yi bayani aka tambayi wannan bawan Allah ya sallarka take ce ni kawai ina karanta fatiha ne in roki Allah ya bani aljanna ya tsare ni wuta amma da kai da mu'azu a bayan fatiha ban ma san me kuke karantawa ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mu ma dai duk tamun ba ta wuce nan din iyaka abinda muke karatun fatiha ne da roƙon aljanna da wurin wuta din shi abinda muke karantawa cikin surorin da muke karantawa a bayan fatiha da wannan malam Ibrahim ne kafa hujja cewa in wuri yayi wuri mutum iyaka fatiha ya takaitu saboda ita ce iyaka jarinsa cikin alqur'ani sallarsa ta yi in ba haka ba to za mu yi irin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ne a cikin sallolin shi shine da ina ji karatun da za mu yau da kuma sati mai zuwa insha Allah ta'ala dan haka bugiran mu yau shine al-jahru wal istiraru fi salawat al-khamsi wa ghayriha eh ina ga an bin gyara a cikin kwanan wata na ce 17 ne ko an ce 14 ne ga watan shida ina jima da sani ko shekara ta 1441 Allah ya saka da alkhairi na boko ma kuma dama an gyara ko tara ne ga watan biyu Allah ya sa mu dace bayyanawa da kuma koyewa a cikin salloli biyar na farilla kenan wa ghairiha da wani su ya karatu manzon Allah yake a ina ne yake bayyanawa a ina ne yake koyewa sallolin farilla a ina yake bayyana musu karatu a ina yake koyewa sauran sallolin shi na nafilfili ko waɗanda suke sunan ne mu'akkada kamar sallar kusufi kamar sallar idi kamar sallar roƙon ruwa wannan karatun a bayyana ake ko a ɓoye ake ko kuma zaɓi ne na liman ya karanta abin da yake so shi ne abin da imamu albani zai karanta da mu cikin darasin yau allah ya mana jagora ya ce wa kana sallallahu alaihi wa sallam manzo allah tsira da mutum tabbata a gare shi ya kasance ya jaharu bil qira'a yana bayyana karatun shi fi salati subuhi a cikin sallar asubahi sala asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gayyana mata karatu baki daya raka'ar farko da ta biyu wa fi raka'atayn al-ulayayn da raka'o'in biyun farko min al-maghribi wal isha'i na sallar magriba da sallar isha'i da sallar magriba da isha yadda muka saba yau da kullum haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bayyana musu karatu wa yasurru biha fi dhuhri wal asri yana kuma koyewa a sallar azhar da la'asar wasalisatu min al maghrib ko wasalisati min al maghrib haka manzon Allah yana koye karatun shi a raka'a ta uku a sallar magriba raka'ar karshe kenan wal ukhra yaini min al isha'i da bayin karshe na sallar isha'i wannan duka an samu haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam take yadda muke karatun salloli yau da kullum haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke yi da haka inda za a tambaye ka me dalilin da yasa kake yin sallar asubahi karatu a bayyane ka ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke yi me yasa kake a zahara boye la'asar gabaki ɗayan ta a boye haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake me yasa magriba da isha kake gwamawa wani gun a bayyane wani gun a ɓoye haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke yi Allah ya samu dace Imam al-Bukhari da Abu Dawud sun rawaito wani hadisi wanda malam ya inganta shi cikin dalilan inganta wanda ma ya kawo shi cikin wannan littafi din yace wa kanu ya'rifuna qira'atahu sun kasance suna gane karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi ma yusarru bihi ko fi ma yasurru bihi cikin inda shi manzon Allah ke boye karasu bi tirabi lihiyatihi da kadawar gemun shi kadawar gemun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga nan sahabbai suke ganewa ga irin karatun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke yi a cikin sallolin shi Imam Albani yana so ya gaya maka cewa karatu a ɓoye ake na sallar azhar da sallar la'asar ko to ya aka yi sahabbai suka san cewa ba addu'o'i ba manzon Allah yake karatu yake ya aka yi suka gane cewa yana iya karanta Fatiha da sura sai ka maka hadisi cewa sahabbai suna gane karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta motsawar harshen shi ko kuma ta motsawar gemun shi ina ji mun yi bayani a wancan sati din ko har wanda uwa yake tambaya ta to idan an ce ana da buƙatar natsuwa a sallah mutum ya kalli gurin da yake sujada to su kuma aka yi suka kura wa gemu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ido har suka gane motsin sa kaga kenan su ma ba sa kallon gurin gurin da za su yi sujada ko shi bambancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kowa shine shi shari'ar ake karba a hannun shi dan haka in ka kifar da kanka abinda ake baka koya ba to kusan kamar an tafi ba kai ce da haka su kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke kallo ne na koyar sallah kuma hakan baya shagaltar da su tunda iyaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kallo kuma yana ga ƙarshen nutsuwa ta samu ta yadda mutum ya juya bayan kadawar gemun shi ko bakinsa shine zai sa ka gane cewa yanzu yana karatun Fatiha ko yanzu yana karanta wa shamsi wa du'aha lalle abun ya kai matuƙa da gaske ina garan nan mun gwada har da aya ina jiba wanda ya san kiwe na karanta ko to amma su karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kadawar gemun shi saboda sun haddace yadda makharijul huruf suke na alqur'ani in kaza zai fita he kaza da kaza ya motsa to in kazan ta motsa mecece take biyo bayan ta wanda iyaka haddace suka wa alqur'ani kenan kuma ba irin tamu bace gaskiya ɗaya daga cikin makaranta ina ji limamai ne masu kira'a yake cewa na rantse da Allah idan da za ka turke ni in ma karatun Qur'ani ka ce min misali duk gurin alhanza in cire in sa babul ko in sa ainihin da ba zan bata ba ko guri ɗaya a cikin alƙur'ani ma'ana duk inda alhanza take ko alifin yake a cikin alƙur'ani ya haddace da haka yana cikin karatu kake cewa ya canja da wani harafin inda zai canju to tun daga farkon alkur'ani har karshe ba zai bata ba zai iya canjawa saboda kaga kenan duk abin da yake cikin alkur'ani har ba irin samu bace gaskiya wani lokacin mukan tafi ne a guje mu kare karatun eh an kare ake burki su kuma gaskiya sukan tafi ne sannu a hankali da nutsuwa da tantance abubuwan da za a iya samu a cikin alkur'ani wanda ba samu guri a bayanan ba su dan yi hakuri su rage surutu wanda ba su samu guri a bayan nan ba su yi haƙuri akwai wata yare mai tafai-tafai ta yi haƙuri wa kanu ya arifu na ƙira'atahu fi ma ya surru bihi bi tsirabi lihiyatihi kadawar gemu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta sa suke iya gane karatun shi haka na imam bukhari da muslim sun rawaito wani hadisi suka ce wa bi isma'ihi iyahum al'ayata ahyanan da kuma jiyar da su da yake aya a wani lokaci wani lokacin kawai na cikin karatun sallar azhar ne gaji kawai ya ce wa ma khalaqa dhakara wal unsa wa inna sa'yakum la shatta to da ya faɗi wannan sun san me a ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karatu dan haka ko da ya ci gaba da sauran karatunsa sun san dai yau an karanta Fatiha da wani abu kuma a bayan suratul Fatiha to ta haka suka gane cewa a rako'in biyu yana karanta Fatiha da sura rako'i biyu karshe yana karanta Fatiha wani lokacin yana kara in muka zo karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar shi haka na imamul bukhari da abu dawud sun rawaito na hadisi wanda malam yake cewa wa kana yajharu biha aidan haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana bayyana karatun shi aidan har wa yau fi salatil jumu'ati a cikin sallar juma'a da haka idan liman yayi hudu ba ya sauko za a yi sallar juma'a za mu ji duk da rana ce amma za mu ji karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko karatun limami a fili yake haka manzon Allah ke sallar juma'a dukkanin karatun a bayyane wal idaini haka sallar idi na layya da idi na azumi duka karatun sallar a bayyane yake kaga kenan ba bara da ka bace abinda aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yi shine ake aikatawa wal istisqa haka nan sallar da ake dan shayar da fari idan an samu karancin ruwa damuna ta zo da barazana ana da buƙatar shigowa da agajin ubangiji don fita daga wannan barazanar to sallar da ake haɗuwa a yi ta ita ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na mata karatu ne a bayyane haka nan wani hadisi da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito sun ce wal kusuf haka nan sallar kusufi manzon Allah na mata karatu ne a bayyane me kafin wace ce kenan daga ciki na wata ko na rana na na wata hida mai kafu ko duka ake nufi da rana da wata din wa khasafa al-qamar ko wa jumi'a ash-shamsu wal qamar kha'un sai ta zo ko kuma kaula farsi a cikin qur'ani eh khusuf mai kha'un ina ji shine na wata mai kaula farsi shine na rana amma in aka faɗi ɗaya aka kyale ɗaya ɗin dukkanin su to ɗaya ake nufi da aka sallar kusuf da aka faɗa nan na ranar zai shiga na watan zai shiga haka idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai musu jami'i to yana tagalibin bangaren wata akan bangaren rana yace inna shamsa wal qamara ayatani min ayati llahi la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi rana da wata ayoyi ne cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki ba sa kusufi dan an haifi wani kuma ba sa kusufi dan wani yaro in kun ga irin haka sai manzon Allah ce ku bazama zuwa ga sallah fa idza ra'aytum zalika fafza'u ila salati wa sallu wazkuru wada'u ko wastaghfiru in kun ga irin wannan ku yi gaggawa zuwa ga sallah ku yi sallah ku yi zikiri ku yi istighfari ku roki Allah har sai an yaye halin da kuke ciki da haka a rana ana bayyana karatu ne a wata ana bayyana karatu da haka kenan kaga dukkanin waɗannan guraren an samu karatu ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kai ma ka yi shi a hakarance ka san inda ake karin hujja me yasa ake sallar juma'a haka manzon Allah ke yi me yasa idi ake bayyana karatu haka manzon Allah yake yi me yasa istisqai ake bayyana karatu haka manzon Allah yake me yasa aka zo karatun sallar rana idan ta yi rashin lafiya ko wata idan ga kan rashin lafiya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na yin haka din yana daga cikin sunnonin da suka yi mana karanci a yanzu idan rana ta kama wata sai dai kalkar da 'yan islamiya ko kuma dai ga sunan dai suna ta zagaye gari suna ta la ilaha illallah ana ta kabarbari ana ta waye ana neman ceton rana da saka wata wannan wai masu kokari ne kenan sauran kuma ya daga ce Allah sarki yau kuma rana ko wata mai yawa rana rana ce ta kama shi ba hawai sai batan hanya ya biyo hanyar sa ya biyo hanyar rana ine ta kama shi za ta hore shi gobe kar ya kara amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana ganin irin wannan alama ce ta Allah yana so ya sake taba ku ku koma zuwa gare shi wata kilsa ko yayi yawa watakil ayyukan alkhairi sun yi karanci watakil istighfari yayi karanci sai Allah ya sa wata yayi duhu ko rana ta yi duhu dan mutane su koma su ambaci Allah madaukakin sarki kuma ana so a samu karatu mai tsawo da kuma sallar da take ba a saba yin ta irin yau da kullum ba za a yi karatu mai tsawo fatiha da sura raka'ar farko a yi ruku'u ruku'u ya yi tsawo in an ɗago daga ruku'u ba sujada ake tafiya ba to me kuma tafi sujada sai manzon Allah sake sabon karatu Fatiha da sura mai tsawo sannan sai sake ruku'u in ya dago sai kuma ya wuce sujada da haka yadda ake sujada biyu a sallah to haka ake mata ruku'u tsakanin kowane ruku'u da ruku'u akwai sabon karatun Fatiha da sura in ya miƙe raka'a ta biyu haka zai yi wannan karatun mai tsawo ya yi ruku'u in ya ɗago sai sake sabuwar fatiha da sabuwar sura ya sake ruku'u in ya ɗago kuma sannan sai ya tafi sujada da haka idan ya raka a biyu zaka same da tana da ruku'u hudu tana da sujada guda hudu ana sa rai insha Allah tsawon wannan karatun da za a yi kan a gama gari ya waye da haka idan aka samu kusufi na wata ku samu alarama gargaram wata ya fassa bakara gida hudu ko ya hada bakara da ali imrana insha Allah kafin a samu lokacin da za a dauka tilawar izu bakwai ko izu goma insha Allah gari yayi haske haka ake da bukata in an kare sai ya juye wa mutane jawabi ya tunasar da su kuma ya kamata a yi dan sadakar kaki da an yi sadaka ana koma gida kana da wata 'yar dubu ɗari a karkashin fulo ka ce da fa alkiyama ta tahi da an yi banda ni ko to ya kai sauri sai ka raba wa makwabtanka haka ake in kana da wani bahunan hatsinka duk ka fasa shi duk ai sadaka haka ake da bukata ai ta istighfari ai ta ambatan Allah madaukakin sarki ita ce hikimar da ake samun kusufi na wata da kusufi na rana Allah ya samu dace fi aljaharu wal israr fil qira'ati fi salati al-layl sai kuma bayyanawa da koyewa a karatun da ake yi a sallar dare ya inganta a koye ko ya inganta a bayyana za mu ji dai abin da malam zai ci imam al-bukhari da muslim sarwato wani hadisi malam yace a dalilin sa yace wa amma fi salatil layli amma a sallar dare fa kana taratan yasurru wa taratan yajharu wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya boye karatu wani lokacin sai ya bayyana da wani lokacin idan ka tashi zaka yi shafa'i da wuturi babu laifi sai ka yi shi a boye wani lokacin in ka tashi sai ka yi a bayyane ina ya surru taratan wa ya jaharu taratan yana bayyana wani lokacin ya ɓoye wani lokaci aka imam abu dawud da tirmidhi sai rawato hadisin wa kana idza qara'a wa huwa fil bayt in zai yi karatun sallar dare yana cikin daki yasma'u qira'atahu man fil hujra to wanda ke cikin dakin yana jin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dakunan matansa yake sallah ba to lokacin da zai yi sallar dare a ɗakunan matan shi matansa suna jin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jin karatun kuma da ba zai hana su su yi baccin su ba ba zai hana su su yi hutun su ba sannan bai addabu wanda yake wajen ɗakin ba na cikin ɗakin yana jin karatu kaga kenan ɗagawar ba irin mai ragagagaga ce ba yana yin ta daidai gwargwadon yadda zai jiyar da kan shi wanda ke cikin ɗakin ya ji wa kana rubbama rafa'a sautahu aksara min zalik ya ce wa kana ya kasance rubbama mai iyuwa rafa'a sautahu yana daga muryar shi aksara min zalik sama da haka din maimakon a ce iya na ɗakin ne zai ji to yana daga muryar shi sama da haka hatta yasma'uhu man kana ala arishihi ta yadda zai jiyo shi man kana ala arishihi wanda yake jikin ɗakin shi zai ji karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arish jaki ne na al'arsh al'arshi ne aka ce ɗakin da ake yin sa da sanduna da kuma ganyaye za a kafa gabanin sanduna haka a caccaka kuma a kawo ganyaye a sa musu a lullube irin ɗaki dai kamar irin na fulani ko bukka ko to wanda ke jikin bukkar da waje ko yake bayan bukkar to duk zai ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke karantawa kaga kenan yanzu karatun ya bar cikin ɗaki ya fito daga cikin ɗaki hali guda uku kenan ko dai a bayyane ko a ɓoye in zai yi a ɗaki wanda ke cikin ɗakin yana jin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin yakan ɗaga murya ta yadda yake wajen ɗakin zai iya jin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam al-albani ya bayyana me yake nufi da cewa aksara min zalik yace hatta yasma'uhu man kana ala arishihi sai yake cewa ai kharijal hujrat wanda ke wajen ɗakin zai ji karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka na imam abu dawud da hakim a cikin mustadrak nashi wa sahahahu ya ce hadisi ne ingantacce wa wafaqahu zahabi imamu zahabi ya goya masa baya cewa hadisin ingantacce ne kuma za su kawo bayani dangane da bayyana karatu da rufe shi sai ke cewa bi zalika amara ababakir wa umar da yin hakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci abubakar da umar radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su to aka aka keɓe wannan sahaban guda biyu kawai da umarnin karatu a cikin sallah su kaɗai ya zaɓa dalili ne shi ne malai ce wa zalika hina ma wannan kuwa lokacin da kharaja lailatan ya fita ne cikin wani dare fa idza huwa bi bi abi bakarin radiyallahu anhu yusalli sai yayi kitibus ko ya bi ta gidansa yana abubakar radiyallahu anhu yana sallah ya firu min sautihi ya sassauta muryarsa can ƙasa da kyar za ka jiyo karatunsa cikin dare wa marra bi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ma ya wuce kuma umar dan khattab Allah ya yarda da shi wa huwa yusalli rafi'an sautahu shi kuma yana sallah ya daga muryarsa da rararara haka yake karatu aga bambanci kenan ko ɗaya dama ɗaya hagu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yau ma da aka zo karatun sai suka bambanta shi wannan ya sauke murya da kyar manzon Allah yake jiyowa karatun shi wannan ya daga murya kana shigowa unguwar zaka ji cewa a unguwar nan ana tahajjudi ko ana sallah cikin dare falamma jitama'a da suka haɗu inda nabi sallallahu alaihi wa sallama qala a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce kafin mu je ga abin da ya ce din wannan kamar yana karantar da kai wata sunna har yanzu da ta yi karanci a cikin shugabanni wannan sunna duka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi shugabanci ba su barta ba kaga yanzu dare ne tsakar dare mutane suna gida a kwance amma manzon Allah na zaga garin Madina a zagayen shi ya biyo ta unguwar sai na Abubakar ya san gidan sai na Abubakar ya ji abin da yake aikatawa cikin dare kuma ya biyo ta gidan sai na Umar radiyallahu anhu ya ji abin da ke aikatawa cikin dare wanda ke nuna maka cewa shugabanni ba a gadin su a da su ne suke gadin talakawansu wannan yasa zai iya zagayawa cikin dare kuna bacci shi kuma yana farautar menene zai iya cutar da al'umma a ina barna take ta yi maganinta a ina abin da yake da buƙatar gyara har a addinanta a gyara wani ya samu zan Allah sallallahu alaihi wasallam ke zagaya cikin dare kaga ahadi kai da yawan lokacin ya fita zagayen cikin dare kitiba suka yi sai haɗu da sayyidina Abubakar suka sake haɗuwa da sayyidina Umar radiyallahu anhu a cikin daren suka sake cin karo da wani sahabi na su shi ma fita da daddare manzo Allah ya ce ni dai fitowa ta ina jin yunwa Abubakar ya ce haka Umar ya ce haka ya dauke su ya kai gidansa ya ajiye su ya aka musu abinci na a zo a gani ya kuma san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ruwan wata rijiya da take burge kafin su gama cin abinci ya tafi wannan gurin cikin dare ɗauko ruwan ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ci suka koshi suka yi hani'an da aka kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sake musu wa'azi ya ce wallahi wannan dinar da kuka yi cikin wannan daren sai kun bawa Allah madaukakin sarki labari sun malatus alunna yawma idin anin na'im ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi muku wallahi sai an tambaye ku haka in ka samu kwalleliyar mota kana hawa za ka yi bayani in ka samu kasuwa riba ta zo gaja-gaja za ka yi bayani in an maka kyautar wani katon gida za ka yi bayani duk wata ni'ima da aka ma ko riga ka sake za ka wa Allah bayani ya aka yi ka sake ta ta ina kuɗin ya zo me yasa ka yi rigar a wannan lokacin duka za ka wa Allah maɗaukakin sarki bayani ita to mun fito muna jin yunwa mun kogi cikin dare ce wallahi duka sai mu wa Allah madaukakin sarki bayani akan wannan ni'ima din wata rana yana take wannan zagayen ya wuce ta a gimu gidan Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ya je yana karatu karatun sai ya kama hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya a bayan katangar shi yana ta karatu manzon Allah na tsaye bai wuce ba yana ta karatu manzon Allah bai wuce ba abin rahin sani Abu Musa al-Ash'ari shekai sujada kai kai ruku'u ka tafi kai sujada kai sallama manzo Allah ya zauna shiru shiru shiru bai ji ba abin ya karatu sai yayi gaba da safe hima da suka koma sai yake cewa na wuce ta bayan gidanka jiya na ji kana karatu cikin dare sai yake cewa wallahi laqad utita mizmaran min mazamiri ali daud sai na rantsa da Allah Allah ya hore maka daɗin murya kamar ta gidan Annabi Dawud alaihi salam wanda in yana karatu an ce har dutse yana rawa kai kaga abin da ya girgiza dutse yayi rawa kai ka san cewa daɗin ya wuce abin misali yace to wallahi an baka daɗin murya irin ta gidan Ali Dawud sai kita wallahi da na san manzon Allah kana saurare na la habbartuhu laka habiran da na sake matuƙar rera maka shi yadda zai burge ka wanda yake cikin cewa kenan yin karatu don ka ji yadda wani daɗin alkur'ani da abin da ke cikin alkur'ani ba ya ce ba matsawar kayi ne da niyyar karantarwa da niyyar a fuskanci alkur'ani da niyyar daɗin alkur'ani ya je wannan babu ya aka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana awa karatun alkur'ani daukan karata ta ta ta manzon Allah hana irin wannan karatu ya ce laisa minna man lam yataghanna bil qur'an duk mutumin da bai rera alqur'ani to baya cikin mu dan haka duk irin garadan murya da Allah ya baka duk fahewarta to kai kokari ka saita ta kai zuwai tai dadi haka ake da bukata wajen karatun alqur'ani amma ne gaje da zagi yana cewa ku ba laraba ba komai ba ku ce kun makale murya wannan makale muryar wajibi ne inda za ka karanta alqur'ani in dai kana so ka fito a sahun gidan manzon Allah a ranar gobe da kiyama dole ka rera alqur'ani daidai gwargwadon yadda Allah ya hore maka Allah ya sa mu dace in mun koma karatun mu manzon Allah ya je gidan Abubakar ya je yana karatu murya kasa kasa ya je gidan sai na Umar ya je yana karatu da murya sama kuma a ce kowannen su yayi daidai ko kowannen su ya kuskure sun haɗu sai manzan Allah ya ce da su da suka haɗu sai manzan Allah ya ce da su ya ababakari marartu bika wa anta tusalli na wuce kana sallah takhfidu min sauti ka sassauta mure ka dakka ake jin karatunka qala sai abubakar ya ce qad asma'tu man najaitu ya rasulullah naji yadda na wanda nake tattaunawa da shi ya rasulullah duk irin yadda muryata ta yi ƙasa Allah ya ji abin da nake fara ina kuma sallah ne don mu tattauna da ubangiji ina ga bukata ta ta biya kada asma'atu man najiki naji yadda wanda nake tattauna da shi kare ikhlasi kenan ko dan Allah nake kuma Allah ya san ina yi da shi kaga kamar yafi Umar hujja kenan wa qala li Umar yace da Umar marartu bika wa anta tusalli na wuce kai kuma kana sallah rafi'an sautak ka daga muryarka fa qala sai sai ya rasulullah ya manzon Allah uqidul wasnan ina so in tada mai gengedi da mai bacci eh yanzu lokaci ne da ya kamata kowa ya zuba jari na tafiya lahira dan haka yasa na bude murya da da gida da makwabta kowa ya je ta hima ya sallah uqidul wasnan wa atrudu shaytan in kori shaytan karya watsanto kusa da ni da ya zo ya ji karan harufa suna fita ya nemi inda zai tafi yace wannan shine dalilin da yasa nake daga murya ta ba biyu ba na uku wanda yake bacci in ta da shi shi ma ta yayi sallah in kuma kori shaytan karya watsanto kusa da ni fa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya abubakar ya kai abubakar irfa min sautika shay'an dan daga muryarka sama da yadda kake yi maimakon ta yi ƙasa sosai ɗan ɗaga ta ta yadda za ka ji wanda ke ɗake ji wanda yake wajen gidanka zai ji ba tare da ka addabi wanda suke cikin unguwa ba irfa min sauti ka shay'an wa qala li umar ya kuma ce da umar dan khattabi akhfid min sauti ka shay'an kai kuma ka sassauto da muryarka ƙasa kaɗan kai ma ƙaran yayi yawa a rage bolin haka ake da bukatar tahajjudi ta kasance da haka kenan yanzu abubuwan da muke yi a cikin azumi kowane masallaci ya bude loudspeaker shi yayi yayi idan mutanen unguwa sun yi ci magana ku ci a'a nukibul wasnan muna tada masu bacci ne yayi ko bai ba to idan da zai iyo misali kowane masallaci a ce za su sami irin sifiku ko labunan loudspeakers kenan ko inda za su samu cikin masallaci ya wadace su cikin masallaci da harabus in za ta bar iriyar masallacin kaɗan ne to da hakan zai fi tsafta zai fi dace kuma inda za a samu rahin sarkewar inda za ka falka lokacin ko ina za ka ji misali yadda jinta masallaci biyar ko shida wani na shiga cikin wani to inda zai iyo a daidaita ku wadatar da kanku ku wadatar da wanda kuke gurin ba tare da wanda yake nan ya ji dan tano ba dan tano ya taho gabas to inda zai yi haka da hakan ya fi dacewa ku na masallacin kun ji kuma kun wadatar da wanda suke area ku wannan ina gada zai fi dacewa wallahu ta'ala a'lam mun Allah da ya bada shawara ga Abubakar ya dan ƙara sauti kaɗan ya kuma bada shawara ga Umar dan Khattabi shi kuma ya rage sautin shi kaɗan haka nan wani hadisi imam abu dawud shi ya rawato hadisin wal hakim wa sahahahu wa wafaqahu az-zahabi ya inganta hadisi imam az-zahabi ya goya mai shi baya me yasa kuma sau da zamu ji an ce hakim kuma sai a ce mana wafaqahu az-zahabi duk inda ka ji an kawo hadisi sau da yawa zaka ji malamai sun ce imam az-zahabi ya mai muwafaqa shi asalin bukhari da muslim sun rubuta littafin su kowane ya masa ka'ida da sahihi ko imamu zahabi sai ce ga wasu hadisai ya kamata a ce sun shiga cikin sahihul bukhari da muslim ba su sa ba don haka bara'in kawo wannan hadisan cikon sharaɗin su ne da haka shi ma sai ce masa al-mustadrak ala sahihaini abin da ya istidraki ga bukhari da muslim ya kamata su sa ba su sa ba sai ya kawo shi sai ya kasa cika haruɗan da yadda kuma imamul bukhari da muslim suka sa wasu hadisan sun cika ka'ida sun tsallake wasu ba su tsallake ba da haka imamu zahabi sai zo ya yi aiki a kan hadisin sai sai wannan ya inganta wannan bai inganta ba shi ma sai masa aiki to shi ma imamu zahabi da ya aikin sai malamai suka gane shi ma wani gurin yana sakaci yana sassauci da haka ɗauki sa ga wani lokacin ce imamun hakin ya ce ingantacce ne tun da aka cikin al-mustadrak imamu zahabi da ya zo aiki ya goyi da baya wani lokacin su ce to abinda zahabin da hakim ya faɗa daidai ne haka hadisin yake wani lokacin a ce a'a da hakim da zahabin sun yi kuskure dan kaza ku ce musu ba daidai bane ba to yasa sau da zaka ji an ce maka hakim za a ga maka imamu zahabi a tare da su to imamu da hakim ya inganta hadisin imamu zahabi ya koya mashi baya wa kana yaqulu yana cewa al-jahiru bil qur'an wanda yake bayyana al-qur'ani a fili kowa ya jiyo shi kal jahiri bis sadaqa kamar mutumin da yake bayyana sadaka ne za ka yi sadaka kullum ta naira dubu za ka fito kofar gida a taro kai ma ungo kai ma ungo kai ma ungo duk an an cika kowa shi kenan gowa ma a dawo jibu ma a dawo ko irin wannan sadakar in an yi ta dan Allah akwai matsala ko ba matsala da ya bayyana ta kawai yanzu abin da ya rage karfin niyyarsa da karfin yakinsa da shaɗan kawai abin da ya rage mashi amma in ya yi dan Allah lafiya kalauta don haka to mai buɗe alƙur'ani hima tara ta ta ta ajiyo shi a sallah ne ko a cikin masallaci ne to irin haka hima yake da haka an ƙare sallah ka koma bai gefe ka buɗe alƙur'ani a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ka ci gaba da karatunka da ƙarfi yanzu kai da zuciyarka da ƙarfin niyyarka da zaka yaki shaɗan dan Allah kake ko ba dan Allah ba wanda kuma ya ajiye ƙur'ani ƙasa ƙasa yace wal musirru bil qur'an wanda yake koyi alƙur'ani yake yin sa ƙasa-ƙasa kalmusirri bi sadaka kamar mutumin da yake koyi sadaka a cikin su waye ya hukubuta waye ya fulada mai koyewa da haka wasu malamai aka saka ce to abin da yafi dacewa a wajen karatun alƙur'ani sallar dare ko sallar nafila cikin masallaci ko karatunka na alƙur'ani kai kokarin koyi ko ne yafi maka alkhairi akwai yiwuwar kubuta a lokacin da kake ɓoyewa akwai yiwuwar samun haɗarin riya lokacin da kake bayyanawa da haka to ko a cikin masallaci ne za ka yi takarata alƙur'ani ka yi ƙoƙari ka ajiye muryar ka ƙasa ƙasa yana da kyau matuƙa da gaske za ka yi sallar tahajjudi a cikin gidanka to kar ka ɗauki manhajin umar ɗan khattabi ka ce duk unguwar kowa ya sani ran da baka yi zaka ɗanta ni alaran ma lafiya je ban ji ka ba sai ka jira jin daɗi a rasa haidai yan uwa sun san ina yi kenan to daga ran da ka ji daɗi an san kana yi daga lokacin ka fara gayyato mu kullum matsala zuwa ga gidanka to shi yasa ka yi ta ƙasa ƙasa ɗin sai kai da Allah ka san me kuke wannan ya fi maka alkhairi yasa magabata za ga ko sun tashi cikin dare ba sa so su yadda a miƙa su da aikin da yake kusa da tahajjudi dan kasa ba ta aikin su wani lokaci aka yi irin taurara nan da ake cikin dare har ya yi hasken nan da kusan tun mai ido ya gani da suka ba tattauna aka ce ni cikin kowa ya ga tauraro jiya da daddare wanda daga cikin su sai ce ni na gan shi to kawai tuna wanda aka ce ya ga wannan tauraron za a ce sallar dare yake sai ta amma ba sallah nake ba saboda ma kar a danganta shi da masu sallar dare lokacin ya bata aikin sa sai ta amma ba sallah nake ba kai labari ya tahi kuma daga sallar dare sai kuma to me kake yi karfe ukun dare ko hudu ba sallah kake ba sai ce harbi na aka yi ko sara na aka yi kuna mace ta cije ni ko macije cije ni da aka sake tambaye sa to fa ma za su sana'atu da kuna mace cije ka me ka aikata duk suna so su gane kana yin abin da ya dace karfe ukun dare in matsala ce ta tashe ka ya katin kari wannan matsalar da karantarwar manzon Allah ko ba da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace addu'a ne na tufa to me yasa kai addu'a ta tofa sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba a yin addu'a tofi sai a dalilin zazzabi ko a dalilin tafi in kunama ta harbe ka ko miciji ya ƙara cikon na uku ya ce to madalla da wanda ya yi aiki da abin da ya samu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za ka abin da ya faɗa gari ga rayuwa ne duk inda za ka dire to ka dire akan hujja ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka kenan wanda zai yi sallah a cikin gidan shi ya yi ƙoƙari ya sassauta muryar shi ta yadda za ta yi ƙasa sosai to alfarmar ƙur'anin nasa zai fi samun lada sama da ya bayyana shi kuma zai fi samun sadakarsa ta ɓoyu ko ladan alƙur'anin sai ɓoyu ya tanadu har ya same shi wajen Allah akan wanda ya bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bada labarin mutane bakwai da za su shiga gidan aljanna sai bada hada mai sadaka wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqat yaminu da wanda zai yi sadaka ya boye sadakar ta yadda hannun hagun shi bai san abin da hannun damarsa yake badawa ba wanda kaga karshen boyewa kenan sai manzo Allah ya tabbata yana cikin da shiga al'arshin Allah madaukakin sarki a ranar gobe alkiyama to idan kana da buƙatar sadakar da za ta amfane ka kar yan unguwar ka san kana in san samu ne wanda kake bawa sadakar kar ya san kana ba shi aka cikin magabata su ba sa buƙatar idan suna baka sadaka ka san kana kuma Allah idan ya tsare sadakar ta fa zai bari a san kai din kana yi kuma karka idan kare bari din ba dan ya bari din kai kawai din shi din ya rage nasa ya nuna wa duniya kana yi koyi koyewa kana yi ya rage Allah madaukakin sarki an ce ɗaya daga cikin shigogin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan zai raban abinci a makwabtansa baya ɗaukan dandako sai dare yayi zai ɗauka a bayan sai rika bi ƙofar gida ƙofar gida na ajiyewa kuma duk wanda ya gani ba zai ɗauke ba in yanzu ne matsala ka kai bahun shinkafa ka ajiye to duk wanda ya leko ya ga tasa ya dinga bi ƙofar gidan mutane kuma sai ya haɗa ya kawo ya haɗa da tasa to duk wanda ya buɗe in ya ga tasa ya san tasa sai kawai gida zai ja ya wuce sai ya wuce masallaci ba zai taɓa na kowa ba da haka tun da yake sadakar ba a taɓa sanin yake wannan sadakar ba har sai da ya mutu sannan jama'a suka fara tunanin to me yake faruwa su dai sun san lokaci kaza ana kawo sadaka babu wannan mai sadakar an daina masu wankan baya sun ga tabo a bayan shi wanda taban ba wanda yake yi sai dan daku da haka da tafiya ta yi tafiya wannan sadakar aka daina sai suka hada waɗannan abubuwan guda biyu da taban da yake bayan sa da yankewar wannan sadakar da cewa lallahi ne yake wannan sadakar cikin dare kaga shi tasa ta gama ya gama ayyukansa na alkhairi ya tafi gun Allah yanzu ya rage naku ku gado ko ku gado ba wannan matsalar ku zaka to indai zaka yi dan Allah Allah ya yarda da kai wala zai sa a amince da kai shi yasa in kana yi tsakaninka da Allah Allah zai ga ya mala'iku ne bawa na wani dan gidan wani jikan wani nagari kaza na guri kaza dan ma kar a samu cakudi eh zai musu bayani filla filla yace wallahi ina son shi kuma ku shaida ina son sa ku gaya wa duniya ta so shi haka wani an kare daga mala'iku sun sako hira gobe da kaiwa ne ai Allah ya yarda da shi sai ka ji a ranka kana jin daɗi idan ka gan shi wani sai ka ji yana makon jini idan ka gan shi wani ya ka ji kana da buƙatar ku tattauna da shi Allah ne madaukakin sarki in ka yi ƙoƙari ka saya wa kanka wannan sai dai Allah ne santar da kai daga al'umma duk kokarin ka baya saya maka martabar da Allah bai baka ba kuma diyar da ka kai kabo idan Allah ya baka to insha Allah wannan martaba za ta fito da haka abinda ake da bukata a cikin ayyuka mutum ya tace ne a yadan Allah madaukakin sarki da haka har karatun dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bayyana karatu amma ana so murya ta yi kasa wannan shine abin da ya fi dace a cikin karatu Allah ya sa mu dace ina ga kuma anan za mu tsaya sai lokaci na gaba ko sati mai ba insha Allah sai mu yi bayanin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke karantawa a cikin sallolin shi na farilla asuba ya karatun yake azhar ya karatun yake la'asar ya karatun yake magriba isha'i duk zamu ji karatuttukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah amfani mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mu da dambo gyara mu aiki da abin da ya dace subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين ga 'yan tambayoyi kamar haka wani ta Allah ya ƙara wa malar lafiya da ilimi mai amfani Allah ya ƙara muna baki ɗaya malar tambaya ta ita ce idan mutum ya sami zaman tashiya a sallar juma'a to raka'a nawa zai rama wanda ya zo masallaci a ranar juma'a liman ya ɗago daga ruku'u na raka'a ta biyu banda shi a masu sallar juma'a zai jona ne da liman su yi sujadoji guda biyu su yi zaman tahiya in ya tahi zai ciko zai kawo raka'a hudu ne cir ya zuba su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man adraka raka'atan min al-juma'a faqad adraka al-juma'a duk wanda ya samu raka'a a ranar juma'a a sallar juma'a to ya samu juma'a wanda ya samu ƙasa da raka'a to bai samu sallar juma'a ba sallar azhar ya samu Allah ya samu kiyaye ina ji akwai tambaya ta biyu a hada da ita ko tabi ya ce malam idan mutum ya ci naman raƙumi sai ya sake alwala a malam wanda ya sha taba shi ma zai sake alwala a a Allah ya saka wa malam da aljannar firdausi amin assalamu alaikum wanda ya rasa sallar juma'a dan guda ɗaya tashi zai rama a fili zai yi ko a ɓoye a fili zai yi saboda sallar juma'a ce ya samu ya samu raka a ɗaya ta rage zai yi karatunsa ne a bayyana fatiha da sura Allah mai da malam gida lafiya amin salam malam idan mazi ya fito daga jikin mutum wanka zai yi ko kuma yaya mutum zai yi wanda mazi ya fito mashi zai wanke azzakarin shi ne baki daya shine tsarkakin da ake yi daga jiki idan ya tashi sallah kuma sai yayi alwala ko lokacin da ya wanke mazi idan mai zama ne da alwala sai sake alwala shikenan mazi kuma shine ruwan da yake fita daga jikin mutum yayin yar karamar sha'awa lokacin da mutum suke tare da iyalin shi kafin su je ga kwanciya dan ruwan da yake fara dullowa a jikin shi wannan ruwan da ake kira mazi wani kuma idan ya ga mace ta zo wucewa haka ta kan titi idan Allah ya jarrabe shi da abun ko zai ji ya fito wani idan an ma'aurata suna zance a gefen sa kawai zai zo tsat wani abu ya fito to shine wani kuma idan matar su sai doguwar tafiya in ya zauna yana tunani to in ya dan ji wani abu ya dan fito masa wannan abin shine marzi sai ya miƙe sai ya je ya wanke albarkarin sa sai ya yi alwala Ali dan Abi Talib yake cewa kuntu rajulan bazza'an fastahayaitu من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني فسألت المقداد أن يسأله yace muna da yawan fitar da mazi na duk kunyar in tambayi manzon Allah saboda yasa tana da gidana saboda yana da alaka da sha'awa da karfin da Allah ya ba wa namiji sai na tambayi cewa me kira je ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kunyacin da sarki na ne sai ce duk lokacin da wannan abin ya fita akwai alwala don haka mutum ya wanke azzakarin shi baki daya tun daga farkon shi har karshe yayi alwala shikenan hukuncin sa ya kare Allah ya samu dace assalamu alaikum mala ina ma fatan alkhairi da kai da dalibanka to Allah ya amsa mana Allah ba mu alkhairi baki daya tambaya ta ita ce malam zai iya yin istikhara akan mata akan mata guda biyu wanda ta fi alkhairi in ya so sai in nemi aurenta amma babu wadda na gayawa daga cikinsu Allah ya ƙara wa madan lafiya eh babu laifi ka gaya musu ko baka gaya musu ba kun tattauna da iyayenta ko baku tattauna ba babu laifi kai istikara a cikin biyun nan Allah ka sa in natsu da wacce take tafi alkhairi a cikinsu ko dukansu inda alkhairi to Allah ta zaba mun su ko in babu alkhairi duka Allah ka fidda su daga zuciyata babu laifi mutum ya yi istikhara ba lalle sai dai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai duk wanda ya kullaci wani al'amari mai muhimmanci to kare tun tarihi ga dangadan sai ya yi istikhara da haka in neman yarinya sai ka zo kai istikhara kuma kar ka sa zaɓin komai a zuciyarka kar ka zo kana ta kakkare ta ai wallahi mai mutunci ce ustaziya ce tana zuwa duk ba ruwanka da wannan ko Allahumma inni astakhiruka bi ilmika Allah ina neman zaɓin ka da ilimin ka idan kai ka kare ka cire zaɓin komai daga zuciyarka za ka ji da an jima ya ka ji zancen ya dawo ma da an jima ya ka ji zancen ya dawo ma da ka ga abin da ya ka ana ta jirga masa ita ga masa sai ka ji kamar tsikarar ka ake to in ka ji ana ma irin wannan ko akwai alkhairi ka je ka tinkara da an yi istikara ya ka ji abin zuciyarka tana ɗara hanya yare yanzu za mu daidaita hanya ba matsala to in na aure ta zan iya tafiya karatu anya jari na ba zai yi kasa ba to in ka ji irin waɗannan wasi wasan suna zuwa ma to akwai matsala kar ka je ka dan saurara eh ne abin da ake ji ba wanda zai zo ya maka mafarki ko a turo ma mala'ika ko a turo ya ba wanda zai gaya maka za ka ji ka nutsu ne ko baka nutsu ba kuma in har ka istikarar da gaske ko ka nace he ka yi ba za a yi ba shi ne kawai a ƙa'idarsa ko kana ce za a yi ba Allah ba zai bari a yi ba in dai ka istikarar da gaske Allah ya sa mu dace salamu alaikum malam shin malam ana yin basmala a bayan an kammala fatiha kafin karatun sura ko kuma tsakanin sura zuwa wata surar idan mutum zai karanta sura biyu a raka'a ɗaya ko da za a yi ana yi ne a ɓoye cikin sallah dalilin a ɓoye ake ban samu gurin ba in ba da akwai gaskiya na manta inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke karanta basmala a farkon surori inda akwai kuma zamu tada a cikin littafi insha Allah ta'ala a yanzu dai gaskiya babu shi a cikin kwakwalwata Allah ya sa mu dace assalamu alaikum Allah mai na malam gidan lafiya amin malam menene hukuncin mai zagin mijinta kuma tana gaya masa mummunar magana menene hukuncin mace tana cewa mijinta ya sake ta Allah ya bada ikon sani amin tana so da lalle an amsa kenan ko eh matar da take zagin mijin shi tana tana gaya masa mummunar magana matar banza ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya siffata mata ta kware sufofi hudu ya bata idza nazara ilaiha sarratu in ya kalle ta za ta faranta mai kan shi za ta faranta mai rai baya jin barazana baya jin tsoro a kowane lokaci ka so gidan shi wanda take mace ta gari duk matar da mijinta zai zo gida gabansa ya faɗi ba ta cikin mata na kwarai da aka tsali safa an gaya mata na mijinta yana tsoro yana tsartsar to ta gyara in dai ya ji tsartsar to ba ta cikin mata na kwarai idza nazara ilaiha sarratu wa idza amaraha ata'atu in ya mata umarni za ta yi masa biyayya da aka to matar da za ta mijinta biyayya zai wahala a ce ta zage shi sun yi musayar magana har tana masa mummunar magana babu wani a ciki wa idza ghaba an hafizatu in ya bar gida zai yi tafiya to tana kare mai mutunci shi kuma tana tsare mai dukiyar shi wannan ita ce sulkar mace ta kwarai don haka samun zagi da mummunar magana wannan ba ɗabi'a ta musulunci bane ba kuma sannan ma duka a dunkula an yi ta karantawa a cikin al'adabul mufrad mutumin ma da baka tare da shi gaya masa mummunar magana ko bakar magana wannan ba tarbiyya bace ta musulmi barantana mijin da yake auren ki dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa saboda karfin haƙƙin miji akan mata da zan ce wani ya durƙusa ya gaida wani da na ce mace ta durƙusa ta gaida mijinta to amma saboda ba a durƙusawa a gaida wani shi yasa manzon Allah bai ce ba miji ko mata ta durƙusa ta gaida mijinta to wanda Allah wanda yake fadar irin waɗannan kuma ce har kin zage shi lalle akwai karancin tarbiya akwai karancin ladabi kuma kullum fa kina aikawa iyayenki zagi lokacin da kike zaune cikin gidan mijinki Allah ya tsare mu matan da tace a sake ta take gaya wa mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ta ji ƙanshin aljanna ba ay ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul janna aw kama qala sallallahu alaihi wasallam duk matar da take mijinta ya bata takarda ba da dalilin da shari'a ta yadda da shi ba wannan matar ba za ta ji ƙanshin aljanna ba dalilan da zai sa mace ta ce a bata takarda ta dalilai ne da yawa in akwai su misali kamar yana zagin mahaifanta kamar yana dukanta yana hana ta haƙƙinta na ƴa mace baya zuwa shimfiɗarta sai ya yi sati shekara bai zo ba wata shida wata bakwai ba abinci ba sutura ba mutuntawa ko shi ba mutumin addini bai dame shi ba ba a sallah da shi baya zuwa wajen karatu baya kokarin karatu to duka irin waɗannan abubuwan su shari'a take kallo a irin wannan majalisa take ta babu laifi amma ana zaune lafiya kalau kawai saboda ba a yi mata anko ba wannan ba dalili bane ba saboda an hana ta gidan biki ba dalili bane ba saboda duk kawayen da sun yi banda isa wannan ba dalili bane saboda bata je NCE ba ba dalili bane saboda ba ta aiki ba dalili bane ba ana magana dalilin da shari'a ta yadda da shi a matsayin dalili inda akwai ta nemi saki babu matsala in babu shi ta nemi saki to Allah zai haramta mata gidan aljanna yasa ake cewa wajibi ne kafin a yi auren lalle mace ta tabbatar ta gama tahe zabanta dan daga hi an gama da haka in za ta aura ta tabbatar ta kimtsa kuma in ta aura fa daga ran da ta je gidan gaba ɗaya al'amuranta ya koma ƙarƙashin mijinta gaba ɗaya dukiyarta ta koma ƙarƙashin sarrafawar mijinta da haka in tana da miliyan uku a kawun za ta aura ta filiya in ta je gidan miji ta ce to gobe ina so ɗari biyu za a yi kaza ta gaskiya a ha ita na an gama ba za ta kashe ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mace ta kirki ba ta tasarrufi a dukiyarta ta ta kanta har sai da sahalewar mijinta yadda gwamnatin jiga ba ta yadda ba a kashe kuɗi a lokal gama sai an rubuta wane ne work plan ko an je an kare an gamsu sannan a bada kuɗin to haka mace bai kamata ba sai da work plan sai ta tsara ta gaya mijinta zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza ga nawa proposal din ya rubuta a ƙasa ya ce approved sannan a ɗauko kuɗin in ba haka wallahi akwai matsala a ciki shi yasa to dole ne mace sai ta yi kaka tsantsan sai ta jinjina ta jinjina ta jinjina sana ake zaba yasa duk wannan yaran masu askin nan na yan bol sai kun yi kaka tsantsan da su Allah ya samu dace assalamu alaikum wanda suke buƙatar ganin bidiyon live za su sacin din darul ilmi foundation a facebook insha Allah za a same mu wannan program din da ake an dora shi live kame da ake record yanzu duk wanda suke da link din za su gan shi live don haka wanda Allah ya kaddara baya tare da mu anan ko tafiya ta kama shi akwai link din an dora a group za a ci gaba da sa shi kuma dan sun yi sace insha Allah za su samu karatun za su riga ganin sa live Allah ya bada ikon dacewa din Allah ya kara wa malam lafiya da ɗalibai shi malam dan Allah malam a sanarwa ƴan uwa su sa mu a cikin addu'a abin alheri ne yake gangaro mana a sanarwa ƴan uwa su sa mu a cikin addu'a Allah ya yi mana mafi alkhairi Allah za a ba mana mafi alkhairi ko ya mabu ma mafi alkhairi to wannan addu'a kamar da ƴan uwa suka ji Allah ya ba su mafi alkhairin Allah tabbatar musu da alkhairin da suke tsammani Allah ta abin da suke zaton haka yake ɗari bisa ɗari ɗaya daga cikin masu aiki cikin wannan masallacin masu hidima Allah ya jarrabe shi da rahin lafiya ya taho ɗaya daga cikin adaidai da sahunan masu gudu ya bige shi ya ɗan samu ciwo a tsantsar shi da haka muna domin masa barar addu'a mu muna mashi addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya sa ya zama masa kafara zaman da yayi na jinya muna fata Allah ya sa ya samu wannan nasa zaman da sakamakon har a cikin gidan aljanna Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya akwai yan uwa da za su je jarabawar promotion gobe a Kaduna da su din da duk masu neman promotion da wanda nasu ya makale da wanda suke neman aikin muna addu'a ubangiji Allah ya tabbatar musu da nasara Allah ya ba su alkhairin abin da suke nema masu kajiya cikewa ko a federal government ko a state government ɗan jejeje din nan Allah ya tabbatar musu da alkhairi Allah ya ba da nasara Allah ya ba da dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin